بنا من ظلمات الوهم وأخذ الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله يا رب تاشي القواعد to shafi na ashirin muna mu shafi ashirin da tara wa ammal kafir amma kaga kafiri idan aka ce masa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka naka masa tambayar kabari awul munafiqu ko munafiki wanda bayi da imani a zuci a baki ne yake da'awar shi musulmi ne idan aka masa tambaya waye ubangijinka menene addininka wane ne annabinka me ce alƙiblarka fa ya ƙulu sai ce la adri ban sani ba duk tambayar da aka masa sai ce la adri ban sani ba aka ce man rabbuka sai ce la adri ban sani ba wa man nabiyuka waye annabinka ko ma ta ƙulu fi hadha rajul kamar da ya zo a hadisi ne za ka faɗa game da wannan mutumin da aka aiko sai ya ce a ƙulu kama ya ƙulu nas ina faɗa kamar abin da mutane suke faɗa kaga bai sani ba kenan fa yadri bani za su doke shi su suwa munkarun wa nakirun bi maqama'atin da guduma min hadidin ta bakin kalfe kalfan kuma na wutar jahannama wa yanzuru ila maq'adihi fin nar tun a lokacin zai dinga hango mazauninsa a cikin wuta za a nuna masa makomar ka wuta ce ga ta nan kuma zai dinga jiyo zafinta a cikin kabarin kamar yadda mumini zai dinga jiyo ni'imar aljanna a cikin kabari wannan kafiri da munafiki kenan wa ammal muslimul asi amma musulmi ne saban Allah fa shi ba almuminul kamil wanda muka yi maganarsa jiya ba ba kuma alkafiru ba ba almunafiku ba shi musulmi ne amma mai saban Allah kuma har ya mutu bai tuba daga ayyukan sabo kamar ya mutu yana zina ko yana caca ko yana sata ko yana ƙarya ko yana annumimanci ko yana giba bai tuba ba kuma har ya mutu fa ya ta'akkaru yana yin jinkiri anil ijabati gabanin ba da amsa idan aka ce marabuka waye ubangijinka sai ya tsaya yana kama kame yana inda inda ka gane ai sai an ɗau lokaci ya sha mangala thumma yajibu sannan yana amsawa ba'dal mashaqqati bayan ya sha wuya a hannun mala'i sai ya dan goggobje shi an dan mangale sai ya tuna to radiyallahu sai Allah ne ubangiji saboda saban shi zai danne harshen ya kasa amsawa sai can kuma musuluncin nasa ya yunkuro sai ya samu ikon amsawa shi kuwa kafiri da munafiki kwata-kwata ba zai amsa ba ko ya taba musulunci a duniya ya yi riddai ya mutu kafiri to zai manta duk abin da za a yi ba zai iya tunawa ya bada amsa shi kuwa al-muslimu al-afi musulmi mai sabo fa ya ta'akharu anil ijaba yana jinkirtawa ne ga barin bada amsa nan ثم يجيب sannan yana bada amsa ba'da al-mashaqqa bayan ya sha wahala to mal yace wala mani'a ba abin da yake hanawa min kaunihi ma daga kasance wasu su bi munkarun wa nakir kasance wasu yas'alani kaseera minan nas suna tambayar mayawaita daga cikin mutane da suka mutu fi sa'atin wahida a lokaci guda ba abin da zai hana ka gane yayi kai dan adam kai ne baka da wannan ikon a lokaci ɗaya a ce kana aiki a gabashin duniya da yammacin duniya da kudanci da arewaci da tsakiyar duniya ko ina kana nan kana iya gudanar da harkokin ga kai ne ba za ka iya ba amma su mala'iku lamani'a ba abin da zai yi hani min kauni ma daga zamanto wasu yas'alani kasiran min Allah fi sa'atin wahida suna tambayoyin nan ga mutane a cikin lokaci ɗaya fi a ma cikin yankokin duniya zai na ikilim a mu yankokin duniya kamar nahiyar amurka kudancin amerika da nahiyar europe da afirka da asiya da gabas ta tsakiya su ne a ma yankokin duniya shatta mabambanta da wanda ya mutu a amerika da wanda ya mutu a Najeriya, da wanda ya mutu a Ingila, da wanda ya mutu a Morocco ko a Sudan, ko a Indonesia, ko a China, ko a India. Duk su ɗin ne za su masa tambayar kabari. A lokaci ɗaya kuma. Fi sa'atin wahida, kuma fi yankokin duniya shatta mabambanta. Kiyasan ya ce kwatankwaci in an yi kiyasi ala malakin mota a bisa mala'ikan mutuwa kala su ma su biyu ne ko to shi ko mala'ikan mutuwa shi kadai ne allazi yaqbidu al-arwaha wanda yake daukar rayuka al-kasira ta masu yawa fi zamanin wahidin a zamani daya da wanda ya mutu a America da wanda ya mutu a Najeriya a Asiya a Afirka a gabar ta tsakiya duk mala'ikan mutuwan nan a zara'ilu shi da ya dauki ran kuma ba na mutum ba mutum da aljan da dabbobi da ƙwari da halittun ruwa da na tudu shi kaɗai ne ta babu sakan ɗin da ba a mutuwa a duniya ko da na 'yan adam ne wala ta an kala da dabbobi da halittu da ƙwari da sauro da kiyashi da cinnaka da duk wata halitta da ta sani shi ne dai kul ya tawaffakum malakul mautin ladhi wukila bikum Allah yace ka gaya musu ya rasulullah mala'ikan mutuwan nan da aka wanke ta muku ya ɗauki rayukanku ya tawaffa ku shi ne yake kashe ku yake ɗaukar rayukanku. Fi zamanin wahidin kuma a zamani ɗaya, to sai malam zai baka hujja na kasance wasu shi kaɗai ne yake ɗaukar rai, su kaɗai ne mukar warke da suke tambayar kabari a yankunan duniya mabambanta. Yace fa inna duniya domin ta duniyar gaba ɗayanta, bin nisbati lahum in an danganta ta ga mala'iku kaddabaki kamar faifai take bai ne dai al'akili a gaban mai cin abinci kamar a kawo maka bilet ko faifai a ce a kan faifan nan akwai kwayar gyada akwai aya akwai dubino akwai inabi akwai dinya akwai kanya akwai tsamiya akwai chocolate akwai biskit akwai magarya akwai kurna a ce ka ɗau duk wanda kake so akwai wanda zai ma wahala ɗauka a ce wancan ya yi nisa ko wannan yana kusa wannan ya fi wancan kusa faifai ba a gaban ka to haka duniyar take su halittarsu da aka yi musu mai girma ce duniyar su a wajen su kamar faifai take to za ka tambaya to tunda sun fi duniya girma ya aka suke shigo ta to su jikin su din nurani ne haske ne ba wai jiki ne irin namu ne tsoka da ƙashi da jijiya da nama da idan ya yi girma ba zai shiga kalmar kofa ba su haske ne ko kofar allura za su yi saboda an halitta su da haske to duniyar kaɗa baƙi bai ne dai akin kamar faifai ne a gaban mai cin abinci duk abin da mutum yake so a ko'ina zai iya ɗauka ya ci haka suke ganin duniyar ya ce fanta bi ka lura kai dai kawai abin da ake nema ka yi imani ka yadda inda Allah ne ya ba da labari da manzansa sallallahu alaihi wasallam a hadisi to ka miƙa wuya kawai ka yadda fanta bi ka faɗaka ayyuhal akul muslim ya kai dan uwa musulmi wa qasidillah ta'ala kai ne ka nufi Allah ta'ala fi jami'il ibadati cikin dukkan ibadu tamma bi habdillahi wannan kitabul awfi ya cika da godiyar Allah wa husnul aunihi da kyakkyawan taimakonsa الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله شيبين barka da fitowa ya ɗaliban yawa aka bari shafi to ina za mu tashi shafi na hamsin da shida muna cikin babu sahu wa man naqasa faribatan mutumin da ya rage farilla a cikin sallar farilla muna magana hukuncin farilla ne ya rage farilla kamar fatiha ko ruku'u ko sujjada ko sallama wala yujzihi sujudu anha sujjada ba ta isar masa anha akan wannan farillar da ya rage bayan da za a yi kabar fatiha ko ruku ko sujjada kuma kai sujjada kabli ko ba'adi da isar maka wannan farillar da ka bari ba zai yi ba ba makawa kamar yadda a cikin in ya shiga ciki ga zai maka bayani ba makawa ka kawo farillar nan ko kuma ka musanya wannan raka'ar da tana ƙasa saboda an rage farilla ka musanya ta da wata raka'a cikakkiya ko kuma sallah ta ɓaci a cikin ukun nan ɗaya ne zai faru in dai farilla ce ko dai ka kawo ta in mahallinta bai tsere ba ko kuma ka musanya wannan raka'ar da wata raka'a irinta cikakkiya mai wannan farillar ko kuma in ba haka ba sallar ka ta ɓaci amma wata sujjada kabul ko ba'adi fala yujzihi sujudu anha sujjada ba ta isar masa game da barin farilla wa man naqasa al-fada'ila wanda kuma ya rage mustahabbai bai ta maka ma fazilata ba guda ɗaya ko duk mustahabban ya bari da mantuwa fala sujudu alaihi babu sujjada a gare shi kuma ba komai a gare shi sai dai idan da gangan ne shi ma babu wani sujjada kuma sallah ta inganta sai dai falala mai yawa ta tsere masa to mun gane dai farilla ba a mata sujjada kabul ko ba da saboda ta fi ƙarfin sujjada shi kuma mustahabbi ko mustahabbai ba a musu sujjada kabul ko ba da saboda ba su kai ƙarfin da za a musu sujjada kabul ko ba ba to me ake wa sujjada kabul ko ba adi yace wala yakunu sujudul qabliyu sujjada kabul ba ta kasancewa akan masallaci illa li tarki sunnataini sai a dalilin barin sunnoni guda biyu fa aksara da mafi yawa daga sunna biyu kamar sura da tsayuwarta kaga sunna biyu ne ko tahiya da zamanta kaga sunna biyu ce fa aksara da mafi yawa ko ya manta karatun sura a wata raka'a kaga ya bar sunna biyu kuma sai ya manta zaman tahiya na tsakiya tahiya da zamanta kaga shi ma bar sunna biyu kaga ya zama a kasarar ni sunna kai ya kai sunna hudu ya bari to duka wannan ba laifi sai ya musu sujjada kabul wa amma sunnatul wahidatu amma sunna kwara daya daga cikin sunnonin sallah wala sujuda laha ba a mata sujjada kabul ko ba ji illa sirra wal jahra sai asirtawa da bayyana su kadai ne kowanne sunna ɗaya ce amma an abata ana yin sujjada shine ce maka fa man asarra fil jahri wanda ya asirta karatu a cikin raka'ar da ake bayyana karatu sade da qabla salami ya sujada qabli muryan nan tasa da ya asirta kamar yayi rigi ne kaga sunna ɗaya ce amma muakkada ce mai ƙarfi saboda haka ita kadai in an bari ana yin qabli sannan wa man jahara fi sirri wanda ya manta wanda ya bayyana a cikin inda ake asirtawa shi kuma kamar yayi ƙari ne fitar muryar tasa inda ake asirtawa kamar ƙari ne sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama to in ba waɗannan sunnonin guda biyu ba kowace sunna ta sallah sai sun zama guda biyu sannan ake musu kabli ina fata an gane to alhamdulillah sai ne na'am Ni ma in ma fatiya ce zai maimaita, wancan ta zama raukanuwa. to a nan ko gurin asirtawa ya bayyana ko galin ko gurin bayyanawa ya asirta in dai ya tuna kafin ya ruku to a adal qira'ata ya koma ya maimaita karatun yanda yake sannan wa sajada ba'da salam anan duk ɗaya ne ko gun asirta ko gun bayyanawa in dai har ya tuna kafin ya ruku ya koma ya gyara karatun to a nan ba maganar ya asirta gurin bayyanawa ko ya bayyana gurin asirtawa sujada ɗaya ce ita ce sujada ba'da tunda ya riga ya gyara karatun da ya yi na farko ya zama rafkanuwa shi ne ya dawo ba duk in fatiha ce kaga ya maimaita ta to wancan ta farkon rafkanuwa ce wannan da ya dawo ya yi ta a bayyana a mahallin bayyanawa ko a asirce a mahallin asirta ita ce ta zauna a gurbinta na farilla saboda haka waccan ta farko zai mata sujjada ba ali saboda ya yi ƙara rafkanuwa shi ya sa ma ce maka idan ya kasance wannan ɗin a sura ne wahada ita kadai to in ya koma ya gyara ta fala su juda alai saboda dan ka maimaita sura guda ɗaya a sallah ɗaya ko a raka ɗaya ba wani sujada da za ka yi dama sunna ne ba farilla to sai me iziya shafi na nawa ɗari da tamanin da nawa ko ɗari da tisa'in da nawa ɗari da tisa'in daidai ba to ina za mu tashi wa sifatu zabil mustahabba siffar yanka na mustahabbi wancan sharaɗin yanka muka faɗa ƙada'ul hulƙumi jami'ihi ko walwada jaini wannan shine sharaɗi da ƙa'ida ta yanka to sannan siffar yadda ake so in ka zo yanke makogolan da jijiyoyin guda biyu siffa ta mustahabi wanda an so ka yi yanka a bisa wannan siffar an ya ba azzabi hata ya kwantar da dabbar yankan ala ya sare ha a gefen hagun ɗinta ina fata an gane wannan mustahabi ne ba wajibi ba ne kanta arewa ƙafafuwanta kudu tana duba alƙibla wannan mustahabi ne mutawajjihatan lil qibla kuma ta zama tana fuskantar alƙibla ka gane ai idan ya saba wannan sifar ya kwantar da ita a gefen dama kamar yadda ake ajiye gawa a kabari eh kan yana kallon kudu kafar arewa ya yanka yanka ya inganta sai dai ya bar musahabi haka nan in ya juya a wa alƙibla baya ya kalli yamma ya yanka da bismillah ko ya yanka ta rigingine ko ya yanka ta a kije yanka ya inganta in dai ya yanku sai dai ya bar mustahabi ina fata an gane dan ya ce maka wasifatu zabil mustahabba sifar yanka ta mustahabi shine ya kwantar da dabbar yankan ala ya sariha a gefen hagun dinta متوجهة للقبلة كما مفكرة القبلة ويقول الزابه من ينكى ينا فضل بسم الله والله أكبر yin bismillah shi wajibi ne ina fata an gane ya ce bismillah kafin ya yanka wajibi ne amma ya ƙara wallahu akbar shi kuma mustahabi ne bismillah ita ce wajibin ka gane ai wa malakumu Allah ta kulu mimma zikrullahi alai ko wala takulu mimma la yuzkaru ismullahi alai to zikira ismullahi shine bismillah to amma yace wallahu akbar wannan mustahabi ne fa yajma'u bayna tasmiyati wat takbir me yanka yana hada tsakanin basmalan nan da kabbara daga yace bismillah yace wallahu akbar kar yayi abin da wasu suke yi idan in za su yanka sai ce bismillah kawai in suka yanka sai sun yanka jini ya gama za su ce wallahu akbar ba ba ba haka ake so ba ka gane ai wannan shine ainihin abin da Annabi Ibrahim yayi lokacin da Allah ya umarce shi ya yanka Annabi Isma'il ko da ya kwantar da shi Isma'il din fallan ma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da suka miƙa wuya ga umarnin Allah shi Annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail ɗin, annabi Ibrahim ya yadda ya yanka ɗansa, annabi Ismail ya yadda a yanka shi, shi ne asulama, tun miƙa wuya, wa tallahu ya kwantar da shi biljabi ne a gefen goshinsa. Allah ce, wana dai nahu an ya Ibrahima, sai muka kira shi ya Ibrahim, ƙarsa daƙatar ru'uya, yana ka gaskanta wannan mafarki. bi ma'ana ka gaskanta wahayin da muka yi maka domin mafarkin annabawa wahayi ne a ƙarshe Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fashi Isma'ila da wani zibhin abin yanka shine rago azimin mai girma ƙatar rago ina fata an gane to shi sifa da Annabi Ibrahim yayi da ya zo yanka ɗansa Isma'il din ɗansa fa ya kwantar ya ciro wuka yana gani ɗansa ne to abin da yake bismillah yake eh saboda ƙa'ida a lokacin shine kawai bismillah babu wallahu akbar to dalilin da wallahu akbar ya shigo da ya gama yanka shi ɗansa a zahiri ɗansa ya yanka a ganinsa yana gama yankan sai ga ai rago ya yanka sai ce Allahu akbar ka gane ai shi ya raba tsakanin bismillah da kabbara saboda dalili yawa bismillah ita ce asali amma ganin Allah ya fanshi ɗansa da rago sai ce Allah mai girma kai in ba girma Allah ba waye sai wannan ka sa wuka ka yanka wuyan ɗanka kana gani sai da ka gama kuma ka ga rago ka yanka ai sai Allah shi to shi ne dalilin da yake wallahu akbar to mu sai aka sunnanta mana in mun zo mu hada tunda mu ba ƴaƴan mu za mu yanka ba eh kuma ba mu sanya mana za a yi ba ko to ba ba buƙatar mu raba tsakanin basmala da kabbara shi yasa mala yake maka fa yajma'u baina tasmiyati wa takbir yana haɗe tsakanin basmalan nan da kabbara wala yadhkuru ma'a tasmiyati ar-rahmanir rahim amma fa mai yanka kar ya ambaci sunan Allah ar-rahmanir rahim ma'a tasmiya tare da ambatan Allah nan dama ba basmala yake maka ba malaman fiqh suna da ka'ida in suka ce maka at-tasmiya bismillah in aka ce maka basmala to har karshe bismillahir rahmanir rahim ka gane ai yawwa ambatan Allah shine bismillah mu ma ta ce wani kai bismillah ai ba ta kai bismillahir rahmanir rahim to duk wani aiki da aka ce maka kai tasmiya ka ambaci Allah to iya bismillah saboda me yanka din ai ba rahama bane ba aikin jin kai bane azaba ce zaka azautar da dabba ba yanka ta zaka yi to in ka ce rahman rahim sai ka kyale ka ka tausaya masa bai kamata ka yanka ba ka kira sunan Allah na ar-rahmani ar-rahim kuma ka ka azabtar da dabba ka yanka ta kaga bai dace ba mahallin sa bane shi yasa malai sai maka wala yuzkuru ma at-tasmiya ar-rahman ar-rahim ba zai ambaci sunayen Allah ar-rahman ar-rahim ba ma at-tasmiya tare da ambatan Allah nan bismillah kawai sai wallahu akbar sannan wala yusalli ala nabi a wajen yanka bayan ya yi bismillah ba zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ma ba gurbinsa ba ne salati annabi shi ma rahama ne sunan maza Allah rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to ya zaka ambaci sunan rahamar Allah annar rahmatul muhdatu idan manzon Allah ni ne rahamar Allah da ya bai wata gare ku to bai kamata ita ma dabbar manzo Allah rahama ne gare ta ya kamata ka ambaci sunansa a lokacin da za ka yi yanka ba. Fa in ka tasara Allah tasmiya idan mai yanka ya taƙaita a bisa ambatan Allah kaɗai ya ce bismillahi bai ce wallahu akbar din ba. A jiza'ahu yanka ya isar masa kamar da na faɗa ɗazu bismillah ita ce wajibi. Allahu akbar din sunna ne. In dai wajibin ya samu na bismillahi bai ce wallahu akbar ba ya yanka a jiza'ahu ya ya isar masa. walau taraka da zai bar bismillan nan nisyanan da mantuwa ajza'ahu yana isar masa in dai musulmi ne sai a ci musulmi ne ya zo yin yanka yana gaggawa sai ya yi rafkana bai yi bismillah ba ya yanka shi kenan maza Allah ta ya kasihi ismu sai an tambayi maza Allah musulmi ne ya manta ya yanka bai yi bismillah ba maza Allah ce ku je ku ci ya kasihi ismu sunansa na musulmi ya isar masa ba dai musulmi bane yanka sai aje a ce addinin musulunci sauki ne da shi bai da tsanani aha wa kazalika haka nan a wani kauli aka ce tujzi'uhu a yankan nan da bai yi bismillah ba yana musulmi yana isar masa a ci lau taraka da zai bar bismillah nan amdan da gangan amma fa in dabnul qasim a wajen abdurrahman dan qasim shi kadai ya faɗi wannan ijtihadi ya akan wannan hadisin tunda manzo Allah ya ce ya kafihi ismuhu sunansa ya isar masa to ashe ko da gangan yanka in dai shi musulmi ne sunansa yana isar masa eh ko da gangan ne amma fa in ji Abdurrahman ibn al-Qasim babban almajiri Imam Malik muna magana mazhabar mu ta malikiya to amma duk da haka ma yace wa mazhabul mudawwanati mazhabar mudawwana ita ce mai malikiya shi ne littafi na koli bayan ka wuce muktasar khalil in ka je mudawwana to ka gama da malikiya inda fiqh ne ita mu wada tana magana hadisi littafin hadisi ne amma mudawwana ita ce kololuwa a littafin fiqh malikiya to yana ga maka mazhabar mudawwana dai ta malikiya la tujzi'u ba ta isar masa musulmin da ya yanka da gangan bai yi bismillah ba dabban nan bushi ne ba za a ci ba saboda me lasa alqur'ani ne Allah ya ce wala takulu min ma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah ba wajen yanka shi to tun da gangan yaki ba rafkanuwa ba ba za a ci ba ko musulmi ne wannan mazhabar mudawwana kenan walau taraka tawjuha ila alqibla da musulmi zai bar fuskantar da dabban nan zuwa ga alqibla ajra'ahu yana isar masa walau kana amdan ko da gangan ne dazu na fada dama sifa ce ta mustahabbi fuskantarwa ga alqibla da kwantarwa a gefen hagu in ya bar wannan sifar in dai ya yanka da bismillah kuma ya yanke makogoro da jijiyoyi guda biyu bai daga hannunsa cikin yankan ya sake mayarwa ya diddirza ba ajza'ahu ya isar masa walau kana amdan ko da gangan ya ba fuskantarwa sai dai malamai suna cewa sai dai in wani bokansa ne yace in ka zo yanka karka kalla a kibla to kaga wannan akwai burbushin shirka a ciki yawwa ba da Allah aka yi ba an yanka ne watakila don wani gunki da yake yamma yamma ko wani gunkinsa da yake arewa ko wani alganinsa da yake ba shi labari na gaibi da ya yi umarnin an zo yankan a yanka ta yamma ko ta kudu to wannan kan in aka yanka in ka sani bai halatta ka ciwa wallahu alamu Allah shine masani ne ne risala eh ina wacce ne zaka kake ba na zaka kake to ina take eh shi ne zan kala su ne sai ne risala shafi risala ɗari bakwai da nawa wani Ibrahim ka bude to ina za mu tashi ɗari bakwai da goma sha shida waja'a hadisi ya zo idan malamikin suka sai maka ja'a to suna nufin hadisi ne na manzan Allah ko da magana fikiwa ake ka gane yayi waja'a hadisi ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi ma zahara cikin abin da ya bayyana min alhayati na macizai bil madinati amma a garin madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo a hadisi a zahiri yana magana ne da hukuncin garin madina ina fata an gane hadisin kamar yadda Imam Mali ya kawo shi a cikin muwatta. Imam Mali ya ce, "Anna Rasulallahi sallallahu Alaihi sallama ƙala, in ka duba sharhi, Mazala sallallahu Alaihi sallama ya ce, "Inna bil madinati jinnan, ya ce, "Ya ku sahabbai, ku sani a garin Madina akwai aljanu, ƙad asulamu sun musulunta, akwai waɗanda ‘yan garin Madinan ne’ kamar yadda lansaru suka musulunta su ma duk sun musulunta akwai waɗanda su ma hijira suka yi kamar yadda muhajiruna suka ƙaurato suka dawo madina su ma sun yi hijira sun zo madina ina fata an gane inda za ka san hatsarin aljani manzon Allah fa yana madina yana raye kuma su ma sun musulunta fa ba kafiran bane ba shaidanun bane amma manzon Allah yake mana gargadi a kansu yace ku sani a garin Madina akwai aljanu kuma qad aslamu sun musulunta sahabban manzo Allah ne wasu ba a sun musulunta a hannun manzo Allah sai yace fa idza ra'aytu minha shay'an idan kuka ga wani abu minha na aljani ko na aljanu abin da yake nufi ba wai ku ga aljani a surarsa ta aljani ba in kuka ga wata dabba ɗabi'ar ta ta saba da dabbobin da kuka sani to zai iya yi wa aljani ne ya rikide ya zama wannan dabba ka gane ai magana maciji yake fa inna bil inna bil malinti jinna kad aslamu ko fa idza ra'aytum min hashi an kuka ga wani abu da ba ku gane ba a ɗabi'arsa ta saba da irin ɗabi'ar dabbobin da kuka sani to fa azanuhu ku masa izini wato ku sanar da shi ba kwa buƙatarsa a wannan guri ko a wannan gidan salasata ayyami tsawon kwana uku ba da ka ganci za ka kashe ba in ka doke shi to kai ma za ka tafi lahira in ka sare shi ko ka harbe shi tare za ku tafi saboda ya faru a zamanin manzon Allah ku sanar da shi ya bar muku gida salasatan tsawon salasata ya mi tsawon kwana uku fa in badala kun in ya bayyana gare ku ba da zalika bayan kwana uku yini na farko kun ce masa ya bar wannan gida ba kwa bukatar sa a gidanku washe gari ma kuka ganshi kuka ƙara masa magiya washe gari ma yin ku kuka ganshi kuka ƙara masa magiya to manzo Allah ce fa in badala kun in ya ƙara bayyana gare ku a yini na hudu ba da zalika bayan kwana uku faqtulu ku kashe shi ba abin da zai sami ina fata an gane yace fa inna ma huwa shaytanu wannan ba sahabi ra bane ba musulmi bane shaytani ne dan kun kashe shi ba abin da zai same ku mai sharhi yace wa sifatul istizani sifar yanda ake neman izinin barin gida ga maciji an ta kula ka sai in kunta tuninu billahi wal yawmil akhir ya kai wannan maciji in dai har ka kasance ka yi imani da Allah da ranar lahira wa anta musulmin kai musulmi ne kamar da manzo Allah ya mana akwai musulmai a cikin ku fala tazharu lana khilafal yawm kar ka ƙara bayyana gare mu sabanin yau banda ganin da muka maka a yau to kar mu ƙara ganin ka khilafal yau ina fa wannan shine sifar yanda ake neman izini kuma ba sai da larabci ba ko da Hausa ka ce kai wannan maciji ka sani nan gidanmu ne, eh muna tare da yara in mu mun san ka su ba su san ka ba, saboda haka ba ma son ganin ka a gidan nan daga yau, in dai ka yi imani da Allah da ranar lahira. In ka gaya masa haka shi kenan. Washe gari ma an ya bayyana ka ƙara gaya masa. Ka gane ai, har ma ya ce, wala tu'zina karka cutar da mu, fa in zaharta lana in fa ka ƙara bayyana gare mu, ƙasar naka za mu kashe ka wannan duka yana cewa mu za ka gaya masa in kunta tuninu billahi wa yawmil akhir wa anta muslimun fala tazharu lana khilafal yau wala tu'zina karka cutar da mu a yau din kuma da muka ganka fa in zaharta lana in ka ƙara bayyana gare mu bayan kwana uku ba ƙasar naka za mu kashe ka domin koma matanin ko ya ce maka an tu'uzina salasan an tu'uzana salasan fi ma zaharar min alhayyati bil madina ko cikin abin da ya bayyana na macide a garin madinan manzan Allah an tu'uzana a nemi izinin ta na balin wannan guri salasan tsawon kwana uku wa in fu'ila zalika ma yace in aka aikata irin wannan magiya ga maciji fi gairi ha cikin wani garin madina fa huwa hasanu wannan abu ne mai kyau saboda zahirin hadisin yana nuna hukuncin madina ne domin yake inna bil madinati jinna ko to amma wasu malamai suka ce ko a wani gari ma wanda ba madina ba kuka ga maciji ya bayyana a gidanku ko a ɗakinku to idan kuka masa irin wannan fahuwa hasanun abu ne mai kyau wala tu'zanu amma ba a neman izinin maciji na barin guri fi sahara a cikin daji in a sahara ne a jeji ba a gari ba wa yuqtalu ma zahara mina ana kashe duk abin da ya bayyana na maciji in dai a daji ko ma aljani ne ko ma waye eh amma ana nufin wanda ya ya ma timbe ko ya fasa kai yana so ya sare ka amma wanda ya ganka ya gudu wannan karkabe shi in maciji ya ganka ya gudu to ka kyale shi karka bi shi karka bi shi in dai ya gudu amma idan ya tsaya ya fasa kai to wannan shaidani ne yawwa kai iya kokarin ka sai ka kashe shi wai don in ka bar shi ka tafi to zai zai iya saran wani in kai ka gan shi ka tafi ka bar shi to ba mamaki in wani ya zo shi bai san da shi ba yawwa ko ka firgita shi baka kashe shi ba ko ka fara dukansa ka bar shi ka tafi to in wani ya zo ba wanda bai ji ba bai gani ba a kansa zai huce saboda haka ba a neman izininsa kawai inda ya bayyana ya ki gudu kawai ka kashe shi wai kura hukatulul kamli an karhanta kashe kwarkwata ko kamli wal barajisi da kudin cizo an karanta kashe su dinari da wuta irin da kolawa da suke zamanin gargari da sanyi ya yi kwarkwata a je a ɗaga riga a gargari ana rubuta ja sa ɓaɓas ɓaɓas ɓaɓas yanzu duk wannan ya wuce babu datti yanzu da ya su ga kwarkwata yanzu a jikin mutum sai dai akan mata su ma wanda ba sa gyara kan ballatana kuɗin cizo kwata-kwata ma ya ɓata a amma sai ana samu sa wajen ƙasar zaria eh yawa can da ake musu yawan ruwa da kuma sauƙin zafi munan zafi ma ba da bar shi a rayu ba wala ba asa insha Allah mala yace babu laifi in Allah ya yadda bi qatlin nabi da kashe tururuwa idza azat amma in ta cutar ka ka kawo hatsinka da kyar ka noma ta zo tana jibe ma hatsi kayi kayi ta bar guri taki babu laifi ka dan barbada mata hoda wanda za ta dan mutu kai ma ka samu sauki a'a ita ba roƙonta wannan yi kudar ala tarkiya in ba samu ikon barinta ta ci gaba da cutarwa ba to babu laifi kar ka manta fa ya ce maka insha Allah akwai fa magana wala ba da insha saboda ita ma tana da umanci irin nata yace ba laifi an kashe ta in ta cutar sannan wala nuqdar ala tarkiya ba a samu ikon barinta ta ci gaba da cutarwa ba amma duk da haka malam yake ko ta cutar ko babu ikon da za a bata ta ci gaba da cutarwan yace walau lam tuqtar da ba a kashe ta ba dai an kyale ta ta ci gaba da rayuwarta ko da tana cutarwa kana ahabba irhina ya kasance shine mafi soyuwa a wajen mu malikawa saboda ita ma tana da shumanci in ka matsa mata za ta iya cutar da kai a jikinka ko a lafiyarka akwai wani da malamin mu ya ba mu labari shi ya gani yana irin sassabe an yi sassabe an tara ba ana yin toyi ba ana sa wuta a kone in lokacin ruwan shuka ya kusa to ya yi sassabe da ya tara kilale da itatuwan da ya share sai ya tara a kan gidan tururuwa kuma ya banka masa wuta a gidan tururuwa fa kuma a lokacin ma ba ta bayyana ba yi babu ita ka zama ta fita yawanci da rani sai dai gidan ita dama da kaka ne in amfani ya yi take fita ta jibi abinci ita ma da za ta ajiye ta rayu zuwa shekara mai zuwa yanda kake noma ka zuba a lumbu kana gurgura ita ba ka ci fitowa ta nema ta zuba ba ta nan ma a lokacin tunda farko farkon damuna ne wataƙila ba ma fara ruwan shukan ba amma da yake gidanta ne ya sani kuma tana fita tunda gonarsa ce ya tala wannan kilale da ya tala da sharar gona da ya yi ya ƙona wannan a kan gidan tururuwa kasa abin da ta yi masa ta yi gamu da rashin lafiya zazzafi mai zafi sai wasu kuraje suka feso masa taɓa jaba a jikinsa urjin ya yi kamar sai ya kamar ya yi ruwa in aka huda sai a ga matacciyar tururuwa ne a jikinsa kuraje idan aka huda sai a ga tururuwa matacciya ba mai rai ba wataƙila wanda zafin wutar ya kashe fa alamun ne su da aka aiko masu suka zama kulaje a jikin duk inda aka fasa sai a ga matacciyar tururuwa kuma inda aka fasa nan zai ruruce ya zama gyambo haka jikinsa da kyar aka samu aka shawo kan wannan cutar ya warke to kaga wannan ganau ba da yawa sun gani sun ba mu labari saboda haka mala yace walau walau lam tuqtal da ba a kashe ta ba ko da ta cutar kana ahabba ilaina shi wancan kaga ita ba ta cutar da shi ba tunda dai a lokacin babu ita ma amma ya sa wuta ya kona mata gida to alhamdulillah wa yuqtalu alwazabu ba amin Oh. Assalamu alaikum. Malam Sa'idu, gida lafiya? Ya himma? Ya zama la'amadi? Alhamdulillah ya iyali? Alhamdulillah, madalla, wanda zuwa. Masha Allah. Saƙon ne? To alhamdulillah. Madalla, Allah ya saka. Madalla, na gudu. Madalla, a gaishe ki. Alhamdulillah. Sai me? Hashiyatul Adawi. Shafi na nawa hashiya? Ɗari biyu da ɗari biyu da arba'in da biyu to ina za mu tafi to da aka ce amma salatu subhi fa hiya salatu lufda inda ahlul madinati wa hiya salatu fajr min sharhin wannan jumlolin sai yace wa jawabu amma amma kaga jawabi na wancan sharadi da yake amma salatu subhi jawabinsa shine kaulu fadin mai risala da yake fa awwal waqtiha farkon lokacin ta ita asuba wannan wa'u fa'ul ita ce alfa'u waqi'atu fi jawabi amma yani abin da yake nufi farkon lokacin ta al-ikhtiyari na mukutari farkon lokacin asuba na mukutari insida'ul fajr ketowan alfajr insida'u din nan ai inshiqaqu tsagowa da ketowa da tsagowa duk abu ɗaya ne ai ko ba Allah ya ce wa manzo Allah fasu da'bi ma tu umar ko fasu da bi ma tu umar kamar abu da haka yake cewa ka tsage gaskiya ana cewa ya tsage gaskiya ya ya faɗi gaskiya kenan shine malar insida'u wancan fi'li amri ne wannan kuma ismul marjari ne al insida'u insida'u ai inshiqaqul fajr ketowan alfujr almu'taridi mai gujirowa biddiya'i da haske almu'taridi ai almuntashiri mai yaduwa biddiya'i tare da haske ba wanda yake yaduwa da jaje jaje ba fi aqsa almashriq cikin mafi nisan gabar ai abadil mashriq shine aqsa almashriq mafi ba wai a nan saman ka zaka gani ba ba a gabar kaɗan ba a'a za ka kalli gabar mai nisa farko hudowa alfitir za ka ga ya bujiro da haske wa huwa abin da ake sai masa akasal mashiriki ko abadul mashiriki shine mawdu'u tulu shamsi gurin da rana take hudowa dama asalin hasken rana ne tana tana shirye-shiryen bullowa kafin ta bullo sai ta aiko muku hasken ta ya bayyana shine insuda'ul fajiri wa karaja bil mutaridi alfajirul kazib alfajirul kazib alfajir kazibi makaryacin alfajir karaja ya fita bil mutaridi abu sa wannan magana da yake al mutaridi biddiyai kar kai maganar kazibi dan kaga jan haske a gabar kar kai sallar asuba lokacin ta bai yi ba akwai alfijir sadiki akwai kazibi kamar yadda zo a hadisi manzo Allah ya ce alfajir fajirani fajirun yuhillu da'ama wa yuharrimu salata wa fajirun yuhillu salata wa yuharrimu da'ama manzo Allah ya ce alfijir iri biyu ne na farko yana halatta cin abinci ga mai yin azumi kuma yana haramta yin sallar asuba don lokacin ta tsayi ba shine kazibi na biyu shine yana halatta yin sallar asuba don lokacin ta yayi yana haramta cin abinci ga mai azumi don lokacin sauri ya wuce to shine malamai suke kira su da sadiki da kazibi to anan da yake maka al-mu'tadu bi diddiyai wanda yake bujurowa diddiyai da haske to al-fajrul kazibu karaja ya fita a cikin wannan ba shi ake nufi ba. Li'an alfajira fajirani to gashi ma ya kawo. Domin alfajir fajirani alfajir iri biyu ne. Sadiqun akwai mai gaskiya wa huwa ma zakarahu shi ne wanda mala ya ambata almu'taridi biddiyai. Wa kazibu akwai kazibi makaryaci. Yana ce maka lokacin sallah yayi ƙarya yake yi. Yana ce maka lokacin daina sauri yayi ƙarya yake yi. Sai sa aka ce masa kazibi. وهو البياض الذي يسعد shine wani dan haske haske da yake haurowa kaza na bisarhani kamar jelar kaguwa ka gane ai ai azzibu anan ba kaguwa ba kura zanab din jela jelar kura tana da tsawo yar kidin take ai da kaɗan ta fita akuya to haka zaka ga ya fito dan kil kuma ba haske ne da shi ba jaje-jaje ne. Mustadfi'an yana mai tunkuɗowa, falayanta shiru amma baya yaduwa ya yi faɗi tsakanin kudu da arewa. Zai kullo ne kawai iya gabar kamar jelar kula faɗinsa, baya haɗewan sasannin kudu da arewa. Wa haza wannan alfijir la hukuma lahu bayi da hukunci wajen yin sallah. ba za a yi sallar asuba a wannan lokacin ba wa qawlu fadin mai risala bayan ya ce sai aqsal mashriqi inda ake duba shi kenan can gaba inda rana take kullowa to kuma zaka ganshi zahiban yana mai tafiya min alqiblati daga alqibla yana maka yana ga maka hukuncin Madina ba idan aka ce a ƙasar mashiriki mu anan ba shine alƙiblar mu ba mashirik eh to su a Madina kudu ne alƙiblar to idan alfijir ya hudo ya bayyana a gabar a ƙasar mashiriki zaka ga shi zahiban yana mai tafiya min alƙiblar daga alƙibla shine kudu a Madina ana kallon kudu ne a yi sallah ila dubrul qibla zuwa bayan alƙibla shine arewa in ya fito a gabar din zai yatsu ya tokare kasannin kudu da arewa amma sai aqsal mashriqi shine ma'anar min al-qiblati ila dubur al-qiblati haka zaka ganshi ya hade kudu da arewa hatta yartafi har sai ya dago yana dagowa hasken fa ya umma tsufuka har ya game dukkan sasannin duniya gabar da yamma kudu da arewa fa ya umma bi ma'ana ya sudda ufuka ya toshe sasannin nan kudu da arewa gabar da yamma wannan wannan kauli nasa mushkilun yana rikitarwa lam yusib aha ahada haqiqatahu bai dace da ɗayan haƙiƙanin alfijir ba in ji mai sharhi ba kowane zai gane wannan bayanin nasa ba saboda ba kowanne ƙasa ba ne ko nahiya alƙibla su take kallon kudu mutanen gabashin duniya su ba yin ba ma suke kallon su sallah mutanen asiya to in kace musu zahiban min alqiblati ila dubr alqiblati yamma za su duba kenan ko bai kamata ya faɗi haka ba tunda ana magana ce ta ilimi wanda zai gama dukkan hukuncin mutanen duniya wa kullu man ta'awwalahu dukkan wanda yayi tawilin wannan fadi na mai risala yayi kokarin daidaita ma'anarsa da za a fahimta inna ma ya ta'awwalahu yana tawilinsa ne bil hirzi ko hirzi ko haziri ko bil haziri da tsarewa ba zai iya faɗin ma'anar yadda za ta bayyana daidai ba ya ce wa ƙarna ƙarna fil asili wajhul ishkali hakika mun ciro fuskar wannan ishkali cikin asalin matanin risala wa ta'awilul muta'awwilina lahu da kuma tawilin waɗanda suka yi tawili da ga wannan ƙauli to sai mu tashi wa akirul waqati mun faɗi awwal waqati ha shine insida'ul fajr al mutarib biddiya to in Allah ya kai mu asabar za mu tashi akirul waqati yana nufin dai lokacin mu ku tari na amen askar tashi wanda ya kudu shafi na nawa muka yi ma? na? ɗari biyu da arba'in da nawa yawwa alamar ta wace kusa to ina ne askari shafi na nawa muke ɗari da bakwai ina za mu tashi wafi tsifili ai wafi da na zata tsifil sai malam ya dunkule maka kawai ce wafi tsifili a cikin sallar jana'iza ta yalo ƙarami wanda ya rasu bai balaga ba in ka zo addu'a a kabbara ta uku sai ka ce Allahumma ya Ubangiji ij'alhu ka sanya wannan yalo da ya mutu salafan ya zama marigayi ne wa faraɗan ya zama kuma mai faifayewa wato wanda zai je ya kama guri ga iyayensa shine faraɗi wa zukuran ya zama tanadi ne na lada zakhira kenan wa shafi'an ya zama mai ceto duka liwari dai ga iyayensa ya zama salafan wa faradan wa zukuran wa shafi'an liwalidayhi wa liman shayya'ahu ya zama salafan wa faradan wa zukuran wa shafi'an liman shayya'ahu ga wanda ya raka shi zuwa makabarta aka binne shi wa man salla alaihi da wanda yayi sallah a gare shi ba sai an yi sallah ba ake zuwa a raka shi to saboda muhimmancin rakiyar sai fara kawo liman shayyahu sannan ya kawo wa man salla alai wa alhiqu bi nabiyhi Allah ka rufkar da wannan yaro ya gamu da annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ran tashin alkiyama ana so ka faɗi wannan a cikin addu'ar da za ka yi wa yaro ƙarami da ya mutu in mace ce kuma sai ka juya lamirin Allahumma ij'alha salafatan wa faradatan wa zukuran wa shafi'atan liwalidaiha wa liman shayya'aha wa man salla alaiha wa alhiqaha bi nabiyha sallallahu alaihi wa sallama wa yusallimu mai sallar gawan nan yana yin sallama ne a kibar rabi'a ƙarshen kabbara ta hudu kaga nan bai kawo insha'a ba wa insha'a da ba'da rabi'a wa insha'a sallama ba'daha kamar da mai risala da ashimawi suka kawo kawai shi ka'idar ya kawo addu'a ubaina hunna kawai ba addu'a in kai addu'a bayan kabbara ta ɗaya ka sake addu'a bayan ta biyu kai bayan ta uku kai bayan ta hudu ya zama kai addu'a ba'da hunna kaga addu'a hudu kabbara hudu ke to amma abin da ya zama wajibi addu'a bainahunna bainal ula wa saniya wa bainas saniya wa salisa wa bainas salisa wa rabi'a shi yasa ce maka wa yusallimu akibar rabi'a yana yin sallama ne ƙarshen kabbara ta hudu daga ya ce Allahu akbar assalamu alaikum shikenan in yi haka sallah ta inganta amma babu laifi idan ya ƙara irin Allahumma ajibir lana wa liwalidina wa lil muslimina har ƙarshe wala yusalla ala sikdin ba a yin sallah ga bari lam yastahilla sarika wanda bai faɗo duniya yana kururuwa ba ko da ya zo da rai amma sai ya mutu bai yi kuka ba ko da ya zo da rai yayi hamma ko ya zo da rai yayi atishawa ko ya zo da rai har ya yi fitsari in dai bai yi kukan nan na jarirai ba to hukuncin bari ne ba za a masa sallah ba za a naɗe shi ne a tsumma ko na atamfa ne ba likabani ba wanka ba sallah ba likabani sai a naɗe shi a tsumma a je a tona rami abin ne hukuncin bari ne in dai bai yi kukan nan ba shi yasa za ka ga likitoci ko nasu idan an haifi jariri za su ɗaga shi su daki ko cikin ko bayan ne don ya yi wannan kukan ka san wani yana suma wajen fitowa duniya saboda wahala ta naƙuda in uwar ta wahala ko wajen aihuwar ya sha wuya wani yana fitowa a sume to in ba a yi hikimar da aka farfado da shi ba sai ya wuce a haka yi shi yasa suke yin wannan aha wala qatilin haka nan ai la yusalla ala qatilin fi sabilillah ba a yin sallah ga wanda ya yi shahada a cikin jihadi fi sabilin lahi katil bi ma'ana al-muqtal wanda aka kashe a cikin jihadi fi sabilin lahi shi ma ba a masa wanka ba a masa sallah ba a masa likafani wa yudfaru bi thiyabi kamar yadda mai risala ya fada yawa gashi wala fala yughsalu ba a masa wanka ba a masa sallah saboda Allah ya gaya maka a raye ke ka yi wa rayayye wankan gawa ka yi wa rayayye sallar gawa wala ta qulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim Allah ke rayayyu ne a wajen ubangiji su yurzaquna Allah arzuta su ma da ci da sha irin nasu na ruhi a cikin kabarin nasu wala ala kabarin haka nan ba a yin sallah akan kabari a mazhabar mu ta malikiya zai gaya maka in ya mutu an binne shi ba a mar sallah ba zai gaya maka yadda za a yi a gaba amma dai a je kan kabari a malikiya a sallaci kabari ba a yi wala ala ga'ibin ba a yin sallah ga wanda baya gawar da bata gabanka ya rasu a wata ƙasa ko a wani gari salatul ga'ib da wasu suke yi a malikiya imam mali ya ce ba a yi duk da cewa ya zo a hadisi manzo Allah ya sallaci najashi lokacin da ya rasu a Habasha ya riga manzan Allah barin duniya da manzan Allah a gunsa mutanen mu ne suka ji labari a lokacin da ya rasu manzan Allah ce na gashi ya rasu yau saboda haka ku zo mu je mu sallace shi wanda suka samu hujjar salatul ga'ib a nan suka samu a ranar manzan Allah ya yi sahu kuma ba alƙibla ya fuskanta ba sai ya fuskanci ƙasar Habasha inda najashin yake yi aka fuskanci Habasha manzo Allah ya sallace shi da sahabbai to wanda suke wanda suke yi wannan suka kafa hujja da shi to shi imam malik da ya zo hadisin sai masa tawili ya ce to in manzan Allah ya sallaci na jashi na farko dai shi kaɗai ne ya yi da yawa sahabbansa makusanta sun tafi bulaguro sun rasu manzan Allah da ce a zuwa musu sallah ka gane da yawa a rayuwar manzan Allah dama bar zuwa jihadi dama ya gaya maka wala qatilu fi sabilillah mutumin da ya tafi wani gari daga cikin sahabbai ko kasuwanci ko ziyara ko zumunci ya rasu manzo Allah bai taba cewa zo a sallace shi ba hujja ta farko ta Imam Malik yana nuna wancan kususiya ce ta najahi yace kuma an kace zaka sallace shi eh zai iya yiwuwa lokacin da labarin ya zo maka kafin ya zo ma an sallace shi an binne eh to kabarin zaka yi wa sallah shi dai watakila an binne shi musamman a zamanin da kafin labarin ya zo maka an riga an yi jana'izarsa to in ma a yanzu ne da za a bugo ma waya wane ya rasu an ce za a sallace shi karfe ɗaya ko lokaci kaza to ai babu saduwa tsakaninka da inda yake balgana ce ka sa shi a gaba ka sallace shi to irin waɗannan dalilai imam mali ya karhanta yin salatul ga'i sannan kuma ita kanta gawar da aka sallace ta yake wala tukarraru ba a maimaita ka gane ai eh shi ma ya zo a hadisi wata mata baiwa mai sharan masallacin manzon Allah da ta rasu da daddare sahabbai saboda sun ga kamar ba ta da wani gata ko muhimmanci dare yayi ba sai an je an taso manzon Allah an gaya masa an ya zo ya sallace ta ba a cikin daren suka ganganta haka nan kawai suka sallace ta suka je suka binne ba su gaya manzan Allah kuma saboda saggaru amraha sun kaskanta lamarinta da gare waye ma aka kowa ya gaba da harkarsa ba wanda ya gaya manzan Allah ma ta da sai da aka yi kwana da kwanaki manzan Allah bai ganta ba ce ni ina tsohuwan nan da take sharan masallaci aka ce ai ta rasu ya rasulullah yaushe ake ai rasulullah yau kwana kaza kenan wai mun ga tare su ne cikin dare kar mu je mu yanke maka uzurin ka wata kila kana sallar ka ko kana gana da ubangiji mu je mu tazo ka shi yasa muka sallace ta da daddare yace dalluni ala qabri ha ita ku nuna mun kabarin ta manzo Allah ya tafi da sahabban sai ya kan kabarin ta ya mata sallah bayan ya idar da sallah yace lokacin da na shigo makabartan nan gaba ɗaya kaburburan da suke cikin kabarin a wannan makabartar a duhu suke amma a dalilin sallah ta da na wa wannan matar duk yanzu kaburburan sun samu haske kaga sun ci alfarmar matar da suka walakanta matattunsu da suka binne sun samu alfarmar wannan matar tunda a dalilin ta manzon Allah ya zo ya wato yayi sallah a makabartar har su ma suka samu haske to shi ma a nan in ka ce manzo Allah ya yi wannan za ka je kai wa kabari sallah kabarin ai ba ita kaɗai ba ce ta rasu wani ya sallace ta kuma manzo Allah bai je ya maimaita wannan sallar ba sannan kuma manzo Allah yana so ya nuna musu su daina walakanta ga dan adam lamarin matan nan yana da girma a wajen Allah saboda su ne ban san matsayinta ba suka walakanta lamarinta da kuma cewa kususiya sai ta manzon Allah ya je ya yi wannan domin sauran kaburburan da suke cikin duhu su samu haske a dalilin sallarsa kai ma an kaje ka ta kabarin haka za a samu watakila ma ka kala musu duhu Allah na tuba Allah na tuba astaghfirullah wa yukrahu salatu an karhanta yin sallar gawa li ahli fadl ga ma'abota ga ma'abocin falala ka san ahli fadl kamar manyan sarakuna da shugabanni da manyan malamai ko irin su mufti su je su yi sallah ala ahlul bid'i ga ma'abotan bid'o'i wal ahwa'i da soye-soyen zuciya abin da yake nufi da ahlul bid'i a ka'ida in aka zama ka ahlul bid'i kamar khawarijawa da rawafid da mu'tazilawa da su qadariyya da sauran batattun mazhabobi su ake kira ahlul bid'i waɗanda suke kan wannan bid'o'i na khawarij ko rawafid ko mu'tazila bai halatta ahalul fadli wanda ake ganin sa da daraja a cikin al'umma yana riko da sunnar manzon Allah da alqur'ani ya je ya tsaya ya sallaci gawar irin waɗannan ahlul bid'i ba sannan wal ahwa'i masu soye-soyen zukata su ne kamar masu ‘yan caca ko ‘yan karta ko mashaya ko ɓarayi da sauransu. Ka gane ai, ya bar dai sauran musulmi in sai da musulunci su je su sallace su. Wa makatulin fi haddi da wanda aka kashe cikin haddi ya yi zina yana muhusani an jefe shi, to ba a so ahalul fadl ya je ya yi masa sallah. Ka gane ai ko ya yi kisan kai shi ma an kashe shi annan nafsa bin nafsi to ba a so ahlul fadl ya je ya sallace shi mu je ko ya isa alhamdulillah yana da yawa sai ne annahu alwadi na za mu tashi shafi na nawa ɗari da saba'in da takwas to tamrini na shida kullama yi umaru da kitabati risala ka siffanta duk abin da ake aikatawa domin rubuta wasiƙa min awwali idadin tun daga farkon abin da ake tanada a dawatul kitabati ko na abubuwan da ake rubutu da su tun daga alƙalami zuwa ga tawada da kuma takardar da ake yi da kuma ambulan ɗin da ake sawa in mai akwatin gidan waya ne da kan sarkin da ake saya a liƙa mata da gamɗin da ake liƙa kan sarkin ila an ta sila bilbaridi har zuwa yadda wasiƙan nan za ta sadu da akwatin gidan waya shine albari ila yadda mursal ilai har zuwa hannun wanda aka aika wasiƙa zuwa gare shi musta'amila a cikin wannan wasiƙa ba wasiƙa ba a cikin wannan sifa na yadda ake yin wasiƙa har ta sadu da hannun wanda ka aikawa musta'amilan kana mai aiki da af'alan fi'iloli mabniyatan lil majhul wanda aka gina su ga majhul kar ka yi ta mabniyun lil fa'il ina fata an gane gaba ɗaya fi'ilin da zaka kawo a wannan sifa ya zama mabuni lil majhul wannan ya hada su da babban aiki eh samun sunaye abubuwan ma da larabci sai fa ka hada da abin da shi ne kai wasiƙa yake aikatawa ka san da akan keke ma ake yi har aka dawo ana yi akan mashin har ake kaiwa da mota har ake sawa a jirgin sama a kai ƙasashe ko manyan garuruwa to duka sai ka siffanta irin waɗannan abubuwa da ake amfani da shi da hanyoyin da wasiƙar za ta bi har ta sadu da hannun wanda ka aika wasiƙa kuma fi'ilolin da za ka yi amfani da su a cikin sifar gaba ɗaya ta zama mabaniya lil majhul wanda ake gina ta ne akan majhuli ba fa'ili ba alhamdulillah amin tajul jami'u lil usul shafi na nawa shafi na ɗari da goma sha tara ina za mu tashi kafaratu wuqu'i fil hayd wannan babi zai gaya maka kafaran mutumin da ya afkawa matarsa fil hayd cikin jinin haila matarsa tana jinin haila bayan Allah ya ce fa'ata bilun nisa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadhurna bata samu tsarkin matsala jini ya je ya kake ta ya afka mata wata irin kafara zai yi alibin abbasin anin nabi sallallahu alaihi sallama an rawato daga sayyiduna abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi kuma ya rawato daga annabi sallallahu alaihi sallama fil ladhi yati imra'atahu cikin mutumin da ya zai kewa matarsa wa hiya ha'idun tana jinin haila qala manzo Allah yace ya tasaddaqu bi dinari yayi sadaka da dinari dinari ɗaya yanzu ya kai nawa yanzu rubu dinari ma na dubu hamsin da wani abu rubu'i to ka bar shi dubu hamsin din dubu hamsin sau hudu nawa ne to shi ne ka fara da ni a gobe ma ya sake dinari yake ba fa dirhami ba ya tasaddaqu bi dinari aw nisfi dinari ko kuma rabin dinari shine dubu ɗari kenan wannan in mun ɗauki dinari a rubu dinari a matsayin dubu hamsin rawahu ashabu sunan ma'abota wato ruwayar hadisai da yawan su sun rawaito wannan hadisi yayi lambobi har guda uku na farko da yake au din nan littakayin domin ba da zaɓi in ka ga dama ka ba da dinaran in ka ga dama ka ba da rabin dinari ba littarfiji ba ne ba wai sai in ba ka da dinaran sannan za ka ba da rabin dinari ba a littakayin ne ba littarfiji ba na biyu da yake nisfi dinari ai fasawabu sadakati ladan sadakan nan da ya da dinare ko rabin dinare yukassir zambal jima'i fil haidi shi yake kankare zulubin jima'in da ya cikin jinin haila rawahu ashabu sunan ay bi sanadin sahihin to da wani da sanadi ingantacce wa li abi dauda amma lafazin ruwayar abu dauda manzo Allah ta idza asaba fi awwal dami idan ya take ta a cikin farko farkon zuwan jinin da wuce kwana ɗaya biyu ba ya take ta da jinin hailan to fa dinarun kafararsa dinari ɗaya cikakkiya a ganin babu takayiri wai za a saba fi riƙe da'i dami in kuma ya take da cikin yankewar jinin amma ba ta yi wankan haila ba ka san ko jini ya ɗauke haramun ka take ta sai ta yi wanka ya kasa yin haƙuri ta yi wankan haila ya take ta filki da idan cikin yankewar jini to fa nisfu dinari zai ba da rabin dinari shi ne kafara kaga wannan hadisin shi ya raba dinarin da rabin dinari da hukunci guda biyu mabambanta an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce man ata haiban duk wanda ya zai kewa mace mai jinin haila ma'ana ai jama'a yayi jima'i da ita shine ata haiban aw imra'atin ko mace ita ce ku yanga ba matar aure ba ko kuma a wimar adanci duburiya ko ya zai kewa mata ko da matarsa ce a cikin duburarta ya yi luwaɗi da ita auka hinan ko ya je wa boka ya gaskanta abin da boka ya faɗa to faƙar kafara bi ma'un zira ala muhammadu wannan ya yi tsauri hakika ya kafir cewa duk abin da aka zaɓar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama takun mata cikin jini ko takunta cikin duburarta ko zuwa wajen boka mutum kuma ya gaskata abin da boka ya faɗi to kamar ya kafir cewa duk abin da Allah ya kamar annabi Muhammad a Qur'ani da sauran wahayi da aka yi masa na sunna rawahu turmizi imamu turmizi ne ya rawaito kalmar kahinan din nan ay yukdiru bil gaibi wanda yake ba da labari na gaibi wa saddaqahu fi qawli ya gaskanta shi cikin faɗinsa ba zuwan bane kadai illa kai da abin da ya faɗa. In ka je da ganka wai da gaskawa na boka ne? Ko da gaskawa ne yana bokanki? Shi ne ya kai ka ba don ka gaskata wata wannan ba ka da laifi. Ka gane ai. Rawahu turmuzi imamu turmuzi ne ya rawace. To alhamdulillah. Fatiha da salat al-fati. Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda sun ka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المبدود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد في عدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله على محمد بلا العافية يا إنا السلام عليكم بلا العافية فإنا الحمد لله